إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke karkada a birnin da magaram yau muna subdu 27 ga wata na ramadan hijira shekara bakwai wanda ya dace da biyu ga wata na bakwai shekara shida. a jiya muna dai cikin suratul an'am suratul an'am mun kawo aya ta takwas lokaci yayi to aya da take bayani akan cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ba shi umarni ya gaya wa mutane masu neman a gaggauta azaba in gaskiya ne ko maganar a kawaya in hashi annabin Allah ne ya ce ƙullau annan indi mata ta'ajilu na bihi laƙudi al'amaru baini wa bainaku cewa inda har abin da kuke gaugautawa a hannuna yake datini an gama an kare datini an riga an hukumta abin za a yi an kare ya ce wannan kuma cewa ƙarshe Allah ce wallo alam bi zalimin Allah shi ne mahi sani ga wanda yake a zalimi nan ne ƙarshen karatunmu amma abin da nake so in faɗakarwa mu huce alƙashin wannan aya ibn kathir rahimahullah ya ce wannan aya wani zai iya kawo ta ya ce maka ya kama wata mas'ala sananna ruwa da imam al-bukhari ya roto musulmi ya roto wanda shi ma nan cikin tafsirin nashi ya kawo ta wanda yake cewa irin abin da ya wakana a aqaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam abin sananne dai bayan lokacin da yayi kira anan maka abu ya tauri yayi tunanin zuwa ta'if ta'if da fatar cewa mutanen zai samu karbuwa a can ya je tsayi ya yi kira wasan kusan kwana goma wannan kira da ya yi ƙarshe sun gama shi da wawayen gari da bayi 'yan duniya gama shi da shi cewa ku yi maganin shi suna gama ka da yara kamar da ruwaya da imam bukhari to muslim ya ruto aisha radiyallahu anha take wa manzo Allah tambaya ya rasulullah hal ata alayka yawmun kana ashadd min yawm uhud ya rasulullah ka taba gamuwa a wajen ka taba gamuwa da wata wani bala'i a wajen mutananka kamar irin bala'in da ka gamu da shi a uhud wasu labarin uhud irin abin da aka mai na rotsawa fasa kai da karya haƙori cewa jini har diddigi sai suke mai tambaya rasulullah irin wannan abin da ta maka aure ka taba gamuwa da wani abu wanda yake na ud sai ke tabbatar mata abin da ya gamu da shi a wani wuri yayin ud yace laqad laqitu min qaumik wa kana ashada ma laqitu minhu yawm al-aqaba idza aradtu nafsi ala ibn abd ala ibn abd yalid bin abd kulal yace falam yujibni ila ma arat fantalaqtu wa ana mahmum ala wajhi falam astafiq illa bi qansa alif yace aisha hakika na gamu da mutanenki na gamu da wani abu a wajen mutanenki mai tsananin abin da na gamu da shi a uhud irin abin da na gamu da shi a aqaba aqaba wannan ta can ta'if ba ta makka ba yace idza aradtu ala nafsi ala ibn abd yalid ibn abd kulan lokacin da na bujar mana na na kai kaina wajen abu na da'awa wajen wannan shugaba ibn abd yalid ana so su mu suna kinana wanda har quraisha suke cewa inda har aike ma Allah zai yi a iya daga cikin su ce shi kamata aiku ba Muhammad ba yace wannan abin da na gamu da shi a can ya ce ba su amsa min kira ba ba samu katarin amsa kira da na yi ba ya ce kwarai tunan abin da ya wakana yadda kasan ana da file ana da file sahu biyu aka yi na mutane yan sandari sahu biyu aka yi iya fitowa da gari nan da nan iya daka kan mai zagi kan mai jiwa wulaƙanci iri-iri radadada radadada duwatsu suka ta mishi ga zagi ga wulaƙanci ga jiwa haka da haka suka rako shi ya fito daga wannan garin na ta'if alhamdulillah alhamdulillah kenan ya gamu da wannan kwarai cikaskin na wulakanci daga waɗannan mutane na ta'if na jifa da wulakanci sun mai ta jini kace kace cikin shi ya ce na hutu daga wannan garin cikin bakin ciki ya ce wala hankali na ma ban kawo hankali ba sai na ga karnin sa'alib sannan ta alif ba ta kanin manazil wurin bika ta mutan najam kusan tsakanin garin da taif wajen kilo hamsin da uku ne kan misali mutumin da maka ci da garin zuwa taketa tukun ma ya kawo hankali a ina yake ya ce a nan ya ce farfa'atu ra'asi fa'iza ana bi sahaba kan zallalta ni fa nazartu fa'iza fiya jibril alayhi salam فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره, لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا wannan ruwa imam bukhari ka musulmi ya kawo yace da wannan tashin hankali da ya same ni ban kawo hankali ba sai a kanna sa'ali a nan farafa'atu rasi sai na daga kaina sama fa idza ana bi sahaba radadalta ne sai ga wani gilgije wannan gilgijen ya mun inuwa gilgije ya mishi inuwa a sama haka ce kuna gilgije a sama na ya mun inuwa ya ce fa nazaratu da na diba wannan gilgijen fa'iza fiha jibril alaihissalam kudin sai ga jibril a cikin wannan gilgije na gan shi fanadani jibril ya kiraye ni faƙa ce mini inna laƙar sami a ƙaula ƙaunika lak haƙiƙa Allah ya ji maganar mutanenka da suka maka wa ma raddu alaik da irin raddin da suka maka jiru da gami haka ya ce wa kada ba'ata ilaika malakal jibal Allah ya aiko maka mala'ikan duwatsu mai kula da duwatsu an aiko maka shi lita'amurahu bima shi'ta fihim kuma mala'ikan da Allah ya aiko maka ya aiko maka da wannan mala'ikan dan ka mai umarnin abin da kake so yi da su an baka dama da abin da kace zai qal manzo Allah sai cewa fanadani malakul jibal sai wannan mala'ikan da shi ma kiraye ne ya mu wa sallama alayhi mun sallama ثم قال هيك من يا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله قد سمع قول قومك لك shi malaka shi maka ja mini ya ce mini Allah ya ji maganar mutanen kar suka maka irin zage-zage da wulaƙanci ya ce wa kada ba asa ne rabbuk ile ubangijinka ya aiko ni zuwa gare ka li ta'amura ni bi amurka fi ma shi ya aiko ni zuwa gare ka ka mun umarnin ina bin umar kira an sa da kai nan ƙarshen umarninka an sa da ƙarshen umarninka ka mun umarnin abin da ka so yace in shi a tabaqatu alaina al-akhshabain in kana so zan ɗauko al-akhshabain shi jama'a abu kubayis da san makka na bayan rubar dutsen zan ɗauko nan duwatsun manya na makka na abu kubayis guda biyu duka zan ɗauko zuba a kansu shikenan in har kana so faƙara rasu jama'a na mazar sai ce mini bal kinan wannan annabi an nema ya ba mala'ikan duwatsu umarnin abin in ya so ya ɗauko da manyan duwatsun ya zuba a garin maka gaba ɗaya ko a mutu amma an bace a arju a yi kurjala min asalabihim man yi abdullahi la shuka bi sha'an a'a ina fatar in su ma ba su yi imani ba Allah ya hudo da wasu a cikin tsatsansu in su sun kiya a samu wasu a cikin zuriyarsu wanda za su bauta ta mu Allah ba sa shirka da Allah yan wa'anan menene ibn kasir ya kawo wannan ruwaya a wannan wuri ai ana annabi sallallahu alaihi wasallam can mun karanta aya law ana inni ma tadallu nabi inda abinda kuke neman azaba Allah ke da tana kare ko sai ce kuma nan ga ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam an nema an ba shi damar ma halaka da su ya ce a yace ya za a gama wannan magana guda biyu ce bin ka sirri wannan magana kowace tana wurin waɗancan ana nema su masu nema a kawo azaba ne ka azaba mu su ne ce wannan mai nema a kawo shi ne yake shi mai irin wannan nema inda azabar a hannuna take da na saukar da ita nan kuma su ba azaba suka nema ba rashin ganewa ne kuma su gane ba suka mashi da yin sukan gari da legan gari suka mai wulaƙanci aka nema halakar da su ya ce a nan daban ne nan ba maganar neman azaba can kuma nema aka yi shi ce maganar daban-daban sake nan kuma malamai na cewa to me ya kawo an wa annabi sallallahu alaihi wasallam wulakanci a sai kuma aka aiko da mala'ikan duwatsu ya sabkar da azaba in manzon ya so a sabkar da azaba a mutanen maka me ya kai mutanen maka cikin wannan magana tace anan mutanen maka sune sabab me yasa ya bar garin su suka garin rawa matasa har ya tafi wancan garin aka maka wani wulakancin su suka saban ma wulakancin aka mishi su ne ta sababi kuma su suke aika da wani wuraren suke aika batanci na addinin ka a gane duk suna cikin jigon kira zuwa ga batan gaba daya ina shi yasa aka yi magana su da ta kare a kansu kuma nan ka iya karanta da kai uwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi rama iya nema ko da mutum shi bai gane ba ana so a cikin nashi ma wasu gane na shi magana kenan wannan shi ne abinda nake so ɗan ƙara bayani da matsaya je daidai ƙashin aya sai kenan insha Allah a yau karatunmu na yau za mu dasa aya ta hamsin da tara ta wannan sura sura an'am alama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين na'am وعند أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو أوجن ألا مقبلي نغيب مقبلن غيب wanda za ka bude ka gani inda iya ganuwa ta ba mai kilan wanda za a bude a san gaibu sai Allah Allah ka ɗauke da su nan zai kawo maka wasu ababe cikin sayar bukhari ya kawo ruwaya wadda take kawo mafatiyo da ƙaimula kamsa wanda aka ambata cikin lukuman sutu lukuman yake cewa anu salasallam mafatiyo da ƙaimula kams la ya alam hunna illallah mukubulan gaibu guda biyar babu wanda san sai Allah ya ka inna Allah inda wa ilmu sa'a wa yunzilu al-ghais wa ya'lam ma fil arham kuma sai namsun bi ayatin tamut kuma sai mata mata mata namsun mata takatu gadan ba kuma sai namsun bi ayatin tamut ya ka wannan aya ta Allah subhanahu wa ta'ala indahu ilmu sa'a Allah shi ke da sanin yaushe ne za a tashin kiyama ba mai gaya maka wata rana ce wannan abu ne Allah ke bance maka sanin kowace za ba wanda ya gaya wa wa yunzil ghais Allah shi ke sabkar da ruwa a lokacin da ya so a inda ya so a yawan da ya so shi ke cikakken masaniya kan wannan alama nan bayan kuma ya ce wa ya'lamu mafi arham Allah ya san abin da yake cikin ma'aiwa alƙashin wannan magana biyu cewa Allah shi ke sabakar da ruwa shi ya sa abin da yake cikin ma'aiwa shi magana suna kawo magana yan metiyo suna ba da labarin ruwa da kaza da kaza eh an haka ce yan wasu sani ana magana sanin abu kwata-kwata sanin Allah ka al'amura sani na hakika metiyo na ba da alama iya aiki da alamomi ne da ya gani iska iri kaza gudu kaza wuri kaza ya baka da sa'in iya ga alama za a samu ruwa kaza iya aiki da alama Allah subhanahu wata'ala kahin alamar ta zo shine mai yin alama ya sabba ba za a kaza shi wani iya aiki da alamar ta zo ne da ita yake gama maka da sayin kamar da kai sayin an mutu misali ga haizin ya daga neme ita ka kaza tana bi ta cikin kaza daga neme ayi da sayin kalkilanta in ta kamo hanya ta so da magaran tun da ayi da sayi da magaran ke yi tare ne zai ma da sayin wanda zai gama na wuri ya ma da sayin tahiyya da waye da waye sai ba ka ce da ƙarar tsammanin hadari a da magaran lokaci kaza to shi ne mai tawai ta gamawa wani ilimin wani alamomi a tawai sai ya baka cewa za ana tsammanin samun ruwa a lokaci kaza iya na alama abin da ya hango iya wa lalace iya wa suka taikona iya wa ta lalace abdewa in abin da ya gani in ya tabbata ne shi ne bar alama kenan an aikatari a biyu kanan shi kuma allah sun azal ya sa abin kafin manzu daga wani ke jin labaru na kawo wata labaru wata shekara da aka yi wata ambaliya a amurka kwandalin garat garin suna ga suna ga namcin garfin garin su da na'iwa wanda tana cikin tana wata tana mataimakin shugaban ƙasa amurka in suka da tattan karo yan garin yan garin sukun da nizara iya cikin inda aka yi ambaliya da aka tankara in suka ta tankara za ta kai garin a kwana kaza yan mai tuwa duk suka buga da sai sai aka ba yan garin umarnin suka misali a ce da makaran a ce an ka ta tankaro ga neman gawa da makaran ta ce yan zanne su koma tanin ko su kuma magariya haka aka musu haka ce duk yan garin domin garin ko suka tabbata garin amma yan garin gaba daya abin da ya lafiya kurin kowa a kwashe kowa su koma gari kaza aka yi ta aiki kafin kwanakin aka kwashe mutan gaba daya aka mai da su garin da aka hudu hikimar Allah wallahi iskan wannan tatan karo kurin kayan ta kawo aka kwana sai kwana tun da Allah subhanahu wata'ala mutanen garin ya so ya ma azaba ba gari ba na ran gari na ran gari da azaba shi Allah mutanen ya so ya ma azaba wallahi abin da wakana kenan kurin iska ya ce kwana kurin inda suka jin sai iske ta mutu kata kata a can sun ji da wannan abin ya wakana amurka ta shi ta sun karo haka ta sun karo da gurinta amma shi kai kwanan sai kwanan kuma shi gidan ba to shi ma haka ne mai cewa zai ba labarin kaza iyayewa iska ta lalace iyawa zama babu dama yanzu a fara ta haka nan kakka ɗauki ilimin ala zama da wannan haka maganar ta waya alima fil arham nan suna kashi mana shirman ballon lokacin aka samun abin ecography da aka fara sanin abin da ya wuce haka nan ma na sanin matsayin yaro a gane da mace ko namiji sai suka a to gashi a qur'ani kun ce Allah kaɗai ya san da wannan abu to gashi ilimin adam ya kai ecography yace wawa ka gano an ce Allah wa ya alamu mafi arha ta ka ya san namiji ko mace ne ta wawa sha yi namiji ko mace ka san namiji ko mace ne sha ya sani ce ka san wannan yaron ya hoto duniya aka musa mai rai in hoto duniya a ciki zai mutu a waje zai mutu iya rarrahe iya tahiya talaka ne mai kuɗi ne dogo ne gaji duk wani abun da ya zai zama shugaba ko talaka ne duk wani abun ka san Allah ta wa ya'lam ma fil arham in wace nan magana sani ne na hakika kwata kwata gaba da baya ba dan sani ba mace ko namiji wani ake ma magana ba wurin bane ba baka kawo ka ta kawo da aya kawo da ba ba wurin bane ba shi Allah ba ta ba sanin mace ko namiji ne ba ta wa ya'lam ma fil arham da haka nan wayannan shi yasa kenan Allah ya san abin da ke cikin ma'aiwa mai zai wakana namiji ko to sani na hakika shi ne wa'alam wa'alam ma fil arham kenan me yake cewa wannan hicaye kuma a wa mata da namsun mata ta kasa gadar kuma rai bai iya sanin me zai wakana gobe za ka yi program gobe ya rushe ko ba yi kai kai program haka yanzu ba ya wala suka ce non proposal is proposal ko kai Allah kai kana ka Allah ya rushe ko ta fada shi haka haka haka haka eh eh zai rushe ko wannan amma zaka iya an kai sa Allah ya da abinda Allah amma ya rushe kenan sanin haira abu tabbata da za ga gobe kaza wannan sai Allah kuma cewa wa masu da namusun bai bai azan ta mutu kuma kowace rai ba ran da ya san aina zai mutu zaka yi farfaji komai sai an kaka inda baka ga mutu kuma Allah ya kawo sabon da shi an kaka can ka mutu Allah shi san komi wannan cewa shi ne ce inna Allah alimun khabir Allah masani ne gwani wannan shi ne mafatih gab to nan Allah ya ce qul ya ce da ya musu wa indahu mafatih gab a wajen Allah makublan gaibu suke la ya'lamu wa illa hu. babu wanda ya san waɗannan makullan gaibu he su he Allah kai nan kuma ya kama kusa bayan wancan abin guda biyu da aka jero na cikin na kuma nan sai kawo wa ya alamu ma tilbar wal bahar ya mata ba kusa abu Allah shi ya san abin da ke cikin sararin ƙasa gaba ɗaya ya san abin da ke ciki kuma ya san abin da ke cikin teku kowane Allah ya san yadda ke ciki kuma sani na hakika وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض wala ratabin wala yabis illa fi kitabin mubin bayan ya maka ab'am cewa Allah ya san abin da yake cikin saman ƙasa albaru abin da ba teku ba doron ƙasa wala bahar da abin da ke cikin teku bayan ya gaya ma haka kuma hewa yake gaya mana cewa wamma tasqutu min waraqatin a wannan sararin su ba kusa ko sama babu wani san wani Allah ilimin shi ya kiyaye komi ake gaya ma cewa duk itacen duniya na ko ina babu wani ganyen ice da zai faɗo daga jikin ganyen sai Allah ya san da faɗawar shi lokacin faɗawar shi a ina ya faɗo ganye na itacen duniya ba babu da haka yawa kula haka kula ba kara da bi a koma menene yana ƙarƙashin kulawar Allah aka maka misalin ganye ɗaya ba zai faɗo ba daga jikin ice sai Allah ya san da faɗawar shi ya ce kuma wala habbatin fi zulmatul arab kuma duk wannan sama cikin wace hatta da wata kwaya a cikin duhun kasa cikin duhun kasa wannan kwaya ratsabin ce wala yabis busassa ce ta zama iri ko kuwa ɗanya ce kowanne Allah ya san da matsayinta kuma an rubuta a cikin lullu mafus in Allah ya san da komi shi ajiye komi misali na shaka muku shi anan na duk da ba kowa ji shi na maganar dutse ɗaya cikin yan waya wa iyayen mana tsanka shi cikin yan uwa sai wanda ya san bul wanda san koshe ne ta bul wanda ake sawa dan da ake jifa da bul na san wasan bul ne na duwatsu da ake da da ƙarya suke yanzu wannan ɗan kayan wasa ne gare shi ɗan abun na bulle dutse da suka samu kasuloli dutse da suloli dutse mulmula da suka sulbi ya yi shima a wajen shi ranar Allah ya kaddara wannan dutse ya bugu aka bige shi bugun bugu da bul dutse sai hoshi walla a cikin dutsen wannan da tsutsa a ciki kuma da ranta tana motsi aka hudu ta mutu dutse kuma su ɗan su mulmuli amma tana rayuwa a cikin wannan dutse ana ta shi da shi wasan shi kashi wasan shi kashi dubu nutsu wasan shi kashi dutse dutse ne wa kuma babu wata magana kowa a mulmule yake dan sabu dubuli ne amma tana rayuwa Allah na ce mai kasa abin da kace Allah na ce zai shadda ta amma ta zago amma ta kusa da musamman an sa mata oxygen na musamman ta musamman a cikin take rayuwa Allah ya san da ita to na sama da haka ma Allah ya san da komi shi aje komi a inda su amma ga yanzu mutum dan adam iya tunanin kuma an san da wani abu ne na yaudara ce iya cikin yaudara tura ke mana wai har wai ba za mu iya ce da kanmu ba kai Allah ke dabba ka yi mutum wai duk Allah baka wannan hankalin dabara da kowane kuma na yawa wai a ce baka ba waka ce da kanka duk ni da Allah baka ya baka kasa ya baka komai ya baka dan Allah idan ka da hikimin Allah da sauko da sama kasa duk wani abu halitta duk wani abu za a ba mutum yayi jirar duniya wannan Allah ba da adam duk da Allah shi ba to shine ya gajiya kan ribatar ni'ima da Allah ba shi duk inda da adam yake Allah ba shi wata ni'imomi wanda inda ji zai rayuwa duk inda ji zai rayuwa sama kasa nan ba rayuwa a da ba ilimi bai bai rayuwa ta sama kasa in cikin meji ne mai zero satanti da gire zero kankan adam rayuwa yake ba inda mutum bai rayuwa Allah ya ka zama so mai kasa ko ina ka rayu Allah baka dukkan abin da mutum zai rayu Allah baka shi an baka ilimin da damar da hikimar an ba dangan cikin ga jimrewa sanyi da zaki jimre ka ga bature na baka zai rayuwa a Nijar kana rayuwa a Alaska ko zai ko ina ka rayu duniya sai da kudin canji hankalin kairo dai ka saba Allah ma cikin ka daga ko'ina Allah ya mutum ni'ima da zai rayuwa ko'ina Allah ya shirya ma kowa abin da zai rayu in abincin ne za a iya abin da za ka ci a cikin ka Allah ya sai shi a cana nan duk haka za ka iya wani akwai wasu abincin cana nan a cikin su akwai abincin cana cikin da yawa abin da cikin ka da cana ka shi da yawa wani jinin ka ya motsa da shi daga cana kawo can wani shinuwa ya ce wa ma ya sa taki wa ya ta wahala wani shi ya kawo an kama da magaran kaci ka cika ka cika cinka Allah shi ne za a kama da magaran kaci shine yanwa da sahin da bukta kullum mutum inda za ka dauko a ce mun shekara dubu baya an zo an zamana misali a Nijar an yi tunanin amin a 2006 misali a baka a rayarki abu haƙi a ce gaki za a yi ton kaza a Nijar gaba ɗaya a baka hatsin kuma a ce amma a lokacin yan Nijar kasu miliyan kaza ne ta za ta wani sun mutu solution ce ina maka solution babu nijar ba babu mutu mutu za ke nan ko to Allah ya shirya mana ashe a wannan shekarun da maza kai baka sani ba akwai wani ilimi daban wani bawa na Allah Allah ba wani ilimin jirgin sama wani ilimin jirgin ruwa wani ilimin kaza wani abincin za a cana a wannan shekara a wata wata biyu a kada makaran a ci yadda za a yi abinci a talus a kama shi a lokacin haka za a shi a kama shi a lokacin ko kuwa yi aka lodi ta abu da aka lodi daga shin na kaya goya wata ya kada magana ana su zai za da magana a wata biyu kaci a kakar a kaci Allah shirya a canza ma a kama a ci mutu haka yi mu gani mutu ya gaba bayawa mutuwa za a yi gaza kaza shi ne na yake cewa wani dan uwa yana gaya na maki ba labarin mun yi wani magana a mun yi wani shiri a radio na hakika wai a zahiri ma da dan adam ke hauka tura suna yaudar suna samu na kiwiya suna samu na ragwanci na kin nema ragwancin lalacewa ba za mu iya ba ba za mu iya ba ra'ayi na aka sa mana wanda cewa a hili Allah gudan mutane duniya yawa ba shi bane talauci ba a yau dai hannu mutum a yau duniya suke da yawa sai zaman to a hili karara ba masu ci gaban tattalin arziki sai masu yawan cana sun yi suna cikin gaba-gaban masu ci gaban tattalin arziki masu bi musu suwaye masu yawa na biyu india na uku indonesia dole ya zaɓi da mutane duniya a ashe abin in yawa tukatu su masu yawan su suke da komi a nufin su yan kaɗan kiyon suka samu a ka turawa da ba su kai wata unguwa ba a cikin china su turawa su zauren shi ko su waren shi to ga su idan take taimaka musu wallahi taimakon kuɗi suka zama a europe china kudi likin dala dala or zinariya gangariya da take an taimaka musu ita na zai ita mai yawan an ce yan yawa ne kenan ka kuma zagonci ne shi ne wannan waje ga muna cikin da baki da iya kace mini ina nan magana yace nan da kwana biyu wani mai ilimi sama shekara 50 yake doktora ko shekara 60 ne ma ya doktora sama shekara 50 wani faransai yace yayi ba duk ya hudu abin da ka talauci afirka ya ce an rabonta su ne kurin komi suna da arziki kurin raba gini kuma kun rabonta su kuna taimaka musu kan su yi nasu mata ba magana yawa ta su ke damar ta abin na arziki suna damar su ku ku ce kunu sau barku talauta su an samu talabanci ko ya baka kaka ya kuma ya baka kuma an magana ana magana japan magana cewa ba su da wani abu daya na arzikin kasa ɗaya ba su ba su petrol ba su iranium ba su hirishimka ba su kurin amma bala'in takaicin neman na kai amma kana nan da maka kika cikin kawo japan ana rigima a nijar kurin kan shinkawar japan ko ba yi za ka yi naka abu akwai abu a kotu ko a kotu shinkawar japan akwai rigima a kotu kana kwanta da magana ko mi Allah baka amma ba baka iya ba haka aka samu aka dan ka ci gaba dan wani haka Allah da ya mutun ya shirya ko mi ya sa abin da tsara mishi illa ko kai ka lalace ka rabance ko Allah subhanahu wataala kenan yace ya san duk abin da yake faduwa wa indahu mafatihul ghaib a wajen Allah makubulan gaibi yake la ya'lamu wa illa babu wanda san makublin sai Allah wa ya'lamu ma fil barr wal bahr ya san abin da ke cikin saman ƙasa ya san abin da ke cikin teku wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha babu ganye da zai wado daga cikin ice sai Allah san da zaman shi wala habatin fi zulmatil ard babu wata kwaya a duhun ƙasa wannan kwaya a cikin duhun ƙasa wala rataban wala yabisin busassa ce ɗanya ce illa fi kitabin mubin tana nan labarinta da komi a rubuce a cikin lul mafus ci gaba
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون
na'am wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl Allah shine ke amsar ranku a cikin dare na an san amsa ba ta mutuwa gaba daya kamar da Allah ke cewa Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati wallati lam tamut fi munamiha ko ويمسك الأخرى ويمسك التي كانت على مدى وسط الأسر الأخرى لأجل مسمى الله شين الله يتوفى الأنفس حين موتها الله شيكي أمسر ري ألوكة متوى غبائها والتي لم تمت في منامها دود ما بافانا يقاري بمكرا أمسر ري نبرتي duk Allah kenan amsar rai iri biyu ne akwai karami akwai babba akwai na barci a ɗauki ranka aka ce barci kadan mutuwa ɗan uwan mutuwa wannan ba to irin wannan ce fahimtu da suka da alamaut kada fahimtu da suka da fahimtu da suka da alal maut ba Allah sai ya rike ran da mutuwa wanda ajalin shi ya kare wanda shine ake rike ran gaba daya wanda ila ajalin musamma sai a sako ita ɗayan wanda yake ɗaukar rai na barci sai a mai doma ka hanka ka ci gaba da harkoki ka lokaci ke duk wannan hikimar Allah za wani ya sa wannan hikima ga ɗan adam ya sa maka a ɗauki ranka ka ɗan huta wajen nonon kuma su bata an sai maku barcin ku shi ne hutu kira ɗauke a baka ɗan lokaci ka huta ke duka wannan Allah shi ke wannan aikin ɗaukar rai na lokacin barci da na lokacin mutuwa ya ce kenan wa huwa lazi ya tawafakun billaili Allah shi ke ɗaukar ranku na barci a lusa cikin dare kuma wa ya alamu ma jarhatun bin nahar kuma Allah ya san abin da kuke aikatawa da rana cikin harkokin mu Allah ya sani ya ce sun ma ya ba'atu fi kuma Allah zai tado ku a lokacin rana liyukuda ajalin musamman don ka cika ajali da aka maka na mutuwa gaba daya ke wannan ɗaukar rai na ɗan lokaci ɗan ɗauci ɗan gaje za a maido maka ranka ba mutuwa ba ce kai ba ka ci gaba da rayuwa in lokacin da aka yi na mutuwa gaba daya kuma Allah ɗauke ran duk wannan aikin Allah ne summa ilaihi marji'ukum kuma gaba daya za a yi wani na duniya a kwanta a tashi Allah ɗauke rai gaba ɗaya dai zuwa ga Allah makomanku take yana zai tattara kowa ya maida shi zuwa gare shi nan kenan magana ta tashin kiyama summa ilai marji'ukum makomaku tana ga Allah summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma Allah zai ta zai tattara ku zuwa gare shi kuma ya ba ku labarin sakamakon duk abin da kuka aikata a wannan rayuwa ta duniya kiranin lahira ita ce Allah zai tara ku ya saka ma kowa sakamakon aikin da ya a duniya
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو القاهر فوق عباده Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai rinjaye sama da bayan shi, nan cewa Allah kenan shi ke tahiyar da komi, duka bayi suna ƙalƙashin kulawar Allah subhanahu wa ta'ala shi ke tahiyar da kayan shi. wa yursula alaikum hafaza Allah yana aiko muku ‘yan gadi iya aiko muku masu kulawa da ku na ce akwai masu gadi na musamman na inna alaikum lahafizin kiraman katibin akwai masu gadi wanda suke kula da abin da muke yi ma yanzu min ƙaunin illa da zai raƙimin ake kulawa ta ɓangaren aiki ya cike hatta maganar kulawa da kare muna da ‘yan gari musamman Allah ce kuna da masu kiyaye aikinku kuma ce kiraman katibin waɗanda suke masu karamci ne kenan na ƙwarai ne kuma aiki su kurin rubutawa kura ba tsari babu da ya ce wa yusuf alaikum hafaza hatta idza jaa ahadakum al-maut kenan kuna da ƴan kulawa da ku suna na suna rayuwa da ku suna kulawa da duk abin da kuke aikatawa masu rubutu na rubutu kuma cewa abin da ke mai tsoro ga dan adam ake ba dan tsoro kai wata halitta ce wanda ba a mata ba haka a take ta haka abin da gada maka yi an gaya maka ma yanzu min qaulin illa ladayhi raqibun atid lafazin ka daya bai tahiya a banza ana bin diddigin ka lafazin ka ɗaya bai tafiya akwai masu rubutu ka ka ɗauka sun haka abin da gara wanda ka son ka hoji ka hudi ya fi iska ya tafi a bai bi iska ba iya nan a rubuce kiraman katibi kuma ya alamu ma ta fa'alu Allah iya san da su abin da ya kamata abin da kake aikata da Allah ba su wannan sanin kenan wannan su ne kenan suna nan suna aikin su hatta idza jaa ahadakum al-maut suna rubutu suna rubuta aikinka har lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan tawaffatu rusuluna wa hum la yafartun sai manzanninmu su amshiran bayan can ya ce bal ito fa kuma kuma tazu kila bikum go sai Allah ka ce bal ito fa kuma tafa kuma kuma tazu kila bikum Allah ya gama cewa mala'ikan mutuwa da aka wakilta shi ke amsaran ku a wancan wurin na kuma ce tofatu suna manzannin musu amshirar su din magana guda ce wancan wannan manzanni ɗan aiki tare ake aikin su ɗaukar rai mun karanta na ruwa ta tafi na alwajiz a nan sada suna bada labarin ɗaukar ran bawa mala'iku na zuwa da dama akwai mala'iku ɗan rikiya wanda ke zuwa da wani likawani da tarare na aljanna in mutumin kware ne da ta annabi ya wallahi labarin suna zawwa wajen daukar mummuni mala'iku ce cikin hasken fuska suna hasken fuskar kamar hasken rana za su zo maddul basar ko ce ko za su zo haske suna haske iyaka idanka za su da likawo daga cikin likawunin aljanna za su da turaren aljanna iya kamshi za su zo daukar mai imani idan sun zo sun zamana kayan mala'ika mutuwa zo suna rikiya ne shi kuma annabi ta iya zawwa kibtawal ido bai iya saukowa kun sai huddoran daga jikinka shi aka ba kula da huddoran su ɗan rikiya ne in yi amsa me ke yi sai mai ka a hannunsu kina aiki ne ake tare eh shi ake ce ana aka ce tafatar rasuluna manzannin mushirin shi aikin ake tare amma mala'ikan mutuwa shine shugaban mission shugaban aikin amma iya ɗauko wannan daga hannunsu su kuma su ɗauki wannan ran sai su sa a cikin wannan likawani idan mutumin kware ne likawanin aljanna za su ɗauka za su yi sama duk inda suka je ana barka waye wannan rabbawan Allah mai na kwarai mala'ikun sama kowace sama tana hwata kowace kowa tana hwata abu ta wajen da wannan ran suna hwata abu ta wajen su suna mai addu'a har a kai zuwa sama zuwa saman bakwai daga ba Allah umarni a maido shi zuwa ƙasa a nan za a yi tambaya wannan rai na kwarai mutumin banza kuma za a ɗauki ran a sa cikin mulakuyarsa cikin mugun siffa mara kyau da lakawuni mai tsami cikin lakawunin wuta iya tsami za a ɗauko a sa a cikin lakawuni na wuta suna zuwa saman duniya za a ce ba kowa babu wuri babu damar shiga komidoshi za a shiga da shi sujjin shugabancin fi'iliyin Allah taimake mu tunan kenan Allah ya ambaci wannan malakun dan da su ɗan abokan tare ake tahiyar da su da malakan mutuwa yace hatta idza jaa ahadukum al-maut hal lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayanku tawaffatuhu rusuluna hum la yafartun manzannin mu za su amshi ran ba sa sakaki ba sa wasa kimta ido an kare ba ba ta lokaci sun maruddu ila Allah mawlahum al-haq dana rayuwar duniya ta kare an ɗauki ran an maida su zuwa ga Allah majibincin lamarinsu na gaskiya shi ne ubangijin kowa da kowa dama kowa zai kare zai koma ga Allah duk wanda karke ba Allah da ka kama shi ne Allah shi ne maulakumul haq shi ne majibincin lamarinku na gaskiya ala lahul hukum wa huwa asra'ul hasibi nan kalma ta jan hankali ta ala ana kata wurin tambihi lahul hukum hukumcin gaba ɗaya hannun Allah ke shi ke jiwe abin da ya so yayin da ya so kuma a wannan rana ta kiyama wa huwa asra'ul hasibin kake tsamanin irin da yake dose na duniya a shekaru an tawama shekaru shari'a an kasa kare shari'a garin kuma an kasa kare ta dose jibanne aje a duk wannan halittun gaba ɗaya Allah zai kare cikin gajeren lokaci Allah shine asra'ul hasibin mahi gaugawa masu lissafi mun karanta na ruwaya ingantatta annabi sallallahu sallam ke ba da labarin cewa mummuni iya ganin wunin kiyama gaba daya kaman gwalgwadon lokacin sallar farilla wani an ce za su gani kamar shekara dubu shekara dubu hamsin wannan mataki ne halin da mutum ke shiga amma mummuni zai sha wahalar tsayuwa a yilin kiyama irin yana yake shan wahalar tsayuwa ta sallar farilla guda yin ba abin kaka zama da an ci shekara dubu hamsin da ce da sai shari'a ce ake ta yi ta kasa ƙarfi abin shi sa abin ya tsawo a wannan ana shan wahala a yilin kiyama gwalgwadon matsayinka shi ne wuya take shan wuya gwalgwadon matsayinka ne amma ba abin da wanda abin da zai gagar Allah yawan aikin ne zai sa a shekara dubu hamsin ko shekara dubu dole matakaiya ne ko halin mutane ne daga hali zuwa hali ci gaba
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تدرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون نعم anan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ke yin cewa san da wata baiwa da yake mabayi illa su daga baya su biji su kan gare mishi Allah ya ce ƙulman yunajjikum min zulumatil bar wal bahar ka tambaye su wane ne ke tsiratar da ku daga duhai na saman ƙasa haka na cikin teku ta da'unahu ta tsaru'an wa kufiya za ku rinka kaskantar da kai kuna kiran Allah in kun shiga matsala ta tsaru'an wa kufiya cikin kaskantar da kai ƙasa-ƙasa kuna wa Allah alƙawalin لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين يا الله انهر مكثيرا daga wannan bala'i ko wannan halaka halaka ce gadan gadan sun ganta yan uwa yakan yi a cikin teku yakan yi a cikin sahara ka shiga sahara komi ya kare mota ta tsaya komi gashi halaka gadan gada babu abin da ya saura sai mutuwa ka koma ga Allah askantar da kai ga Allah cewa Allah baka mota yace kuna wa Allah alƙawalin Allah idan har ka tsiratar da mu daga wannan tashin hankali za mu zamanto daga cikin masu magodiya ƙulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb summa antum tushrikun wani abin kun shayi ku roƙi Allah cikin tashin bala'i kuma Allah alƙawali Allah ya tsiratar da ku sun mai na jiku Allah ce ƙurin lahin jiku Allah shi ke tsiratar da ku daga halin shiga halin halaka ya ce wa min kulli karb ba ma wannan kare ba daga dukkan wani bakin ciki Allah shi ke hudda ku daga cikin shi amma bayan kun wuta sun ma antum tushrikun kuma sai ku koma kuna gama Allah da wani hutun wannan kaga ne kiran butulci ne suke ma Allah kuma Allah ya ce gaba قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نثبت الآيات لعلهم يفقهون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم كجاية مسو ألا mai cikakken iko ne akan ya aiko muku da azaba ta yanda su in ma daga sama wani ruwan bala'i wani abu sauko daga sama na bala'i ya sauko kanku ko ga daga kalkashin ƙasa misali Allah ya muku da volkan da sandai volkan ina yan kwana-kwana ya yi yan kwana-kwana shi ba ruwa ta kawo ba sai hoto a cikin teku shigo gari kuma sai za yi shi volkan ya hoto a cikin tsakar teku da mai mafi yamma cikin teku suke manya-manya tsakar teku zai hutu ya keta ya hutu to kai kawai na mai ruwa abinda yake kare ya tagu takwai hutu shi wani shigo yanin hoku to kawai ina yan kwana kwana yan ruwa ku shiga ina kuma wanda ya taba ganin ko a tele kan gaba kai da yake bala'i in yi tun karo wuri in gari ya tun mai tun karo shi bai ba da ba ba ba ba magana gini duk ginin da ya tankara sai ne baki da kai nan ko da siminti ko iya zuwa yanar ki kai da wani yanar ki nan ka shi yake shi dutse yake narka daman daga can ƙasa da gwada dutse ne zama da gwado dutse ne dama yana rike hutu don zan zubar kan dutse ne yana rike aka dawa sai ruwa kana maganar sanda gire da ta wasa za ya sanda gire wani bulkancin sanda sanda gire ya wuce da hawan da gira ba maganar da gira wani abu ya tsaye saura dutse ne yana rika yana rika ya hutu da shi to kuma yana maganar wani abu ba kin da abu ne tun karo ƙarshe ne mai kurin kurin zai ya kashe wuce ta ce sun karo bai da abu bai da iyaka babu ne kimanta bariyar kuro wuce shi yanke wuce ya yi karin abu to Allah ya tsago muku da shi illa kurin shaida a samun ido hannun zai da aga ina yayi bakin ta kawai na da shiga ba a ga diba ina ya kwana na da ku ta ku tsere ko nan ku yi nan ba magana wa a ce a kashe shi wai wai wai mutu wai a samun ruwa ba magana ruwa kuma hikimar Allah irin wannan aka ce aya Allah ya gwada mutane iya ba mu labarin lahira tarmi bishirin karkasar ana ban labarin wuta tana jiwa tana hargagi tana jeho shirin karkasar tana jeho da tattattun wuta kamar manya-manyan gini kin darab tana jeho ko a wuta lahira ya gashi a duniya duk wanda zama yin barkan yanda yake cida nan da duwa yanda yake watsa sai watsa dutse da kilo ya jefa shi darab sai ya je ta ne kuma dutse kawo da ya jeho da wuta kuma can dutse wato dama ko dutse kai ko ba ja hudu ba tsare ba to bane dutse zama wuta dutse zama garwashi inda ka san dan garwashi Allah ya ba labarin lahira wuta tana tartsatsi da da wata wuta kaman kaman kaman a ce a ce kaman raƙuma kaman to gashi duniya ba da kan gashi da aya sai da tartsatsi iya jeho duwa na wuta da kilo zai je wasu kuma kun yi abin da Allah yi Allah kiyaye wannan wani aya ce ashe a nan duniya an gwada muku yanda ake yanda ake wutar ta duniya wata ashe kuran ta duniya wanda za ku saba ta kuran a da kun sai rigima kuran kenan Allah yana da ikon ya sabkan muku da azaba ta yanda yake so daga sama ko daga ƙasa ko girgiza ƙasa kurin ta girgiza ko dan mun har zan ga ta wuce ta minti da duk ake ce ta gwanne ba ta rubuta awa rubuta bakwai awa rubuta ina ne ba mai minti daya ta yi mutane dubbannin ɗaruwa an mutu gari ayi san gari duka ba da minti daya har zai ga labari ma'aunin rubuta ta yi wani za ka ba ta minti daya kun ɗan kaɗan da kaɗan da ɗan kaɗan ɗan gidi shi ke kun ya ta ɗaya sai gwanda kun sai gwanda kun aka ɗan saba ta kaɗan sai ga kun garin ya sadi kun ƙasa ta kamar yadda wata kuma gwamba babu wurin ga ƙara ya ce kenan in ya so iya da ikon aiko muku da azaba daga sama ko daga ƙasa au yalbisa kum shiya'an wai zika ba'adakum ba'adakum ba'sa ba'ad wai zika ba'adakum ba'sa ba'ad Allah sai sa ku ci kanku wasu su sha azaba a hannun tsakanin ku ci kanku da kanku Allah ya gama ku yakin cikin gida yakin kabilanci misali la kiyaye na kashe ya kashe ko na da suka tsaka duniya da ana magana turawa ne ga tsakanin su ala ga gurgurcin kuna sun jinin kun kuna yaki tsakanin ku ka kashe na kashe kashe ka da sai yan wayo abin da yake wakana a Syria irin tsarin da wannan asar yake kashewa yau inda wannan take Isra'ila me ga duniya aka faɗi ni Isra'ila ta kashe ruwan Isra'ila to inda ita take Isra'ila da ta mun zai shiga duniya kan abin shuru ba mai cin abin da ake kukucin kanka da kanku kuna yaƙi na cikin gida kuda wannan ɓangaren su kashe wannan wannan su kashe wannan shi ya kashe yan wanshi babu kowa na waje babu zai da hannu tana can geyi zunda ya take ɗamin ya daga duniya in ta kashe mutum hamsin duk duniya ko ya ji amma ya kashe dubannan ɗauro mutane yan wanshi ko kan ba yi ta cikin nau'i na azaba ga mutane nau'i na azaba ya ce sa ku ku ɗanɗani karshe mana shashin yanku kushe junan kuru kushe junan kuru Allah ya ɗanɗana ma wasu azaba a hannun wasu shi ne wata ruwa yawan ta inganta a nan sarasa wata rana ya yi wata sujada dogon sujada in ji ɗaya cikin sabai kita mazu bin jabal ya ce na zo a nan sarama na same shi kwarai ya yi wata sujada mai tsawo ya ji ma a tsaye kuma su dogon sujada ya kai ce ya rasu lallai har sallaita salatan tsawila kayi wata sallar dogon rasulun me ya kawo haka ya ce inni sallaitu salatan rakabatan warham ya ce na yi salla ne yau ta kwaɗai da tsoro wannan ruwa ibn maja imam amurka ya rutu ruwa haka albayan tabbatar ingancin ruwa cikin sai jami'a ya ce na yi salla ne ta halin tsoro da kwaɗai kwaɗai da tsoro ya ce inni sa'altullah azza wa jalla salatan faɗaɗa sanatai ne wa mana'ani wahida ya ce ni na roƙi Allah abu sai ya bani biyu ya hana ni guda abu ku tambaya ce tambaya aka ba shi biyu ɗaya aka hana shi aka ce ba ba shi a nan sada tara ba ya yi roƙo aka ce ba a ba shi wannan ya ce wannan abin shi ne sani wannan dogo sallah ta ka gani ya ce na warko ya ce sa'altuhu Allah yi rulika ummati gharakan fatan na tambaya Allah kai halakar da al'ummata gaba daya a ce ruwa ya cinye su gaba daya irin ruwan tufana ba wasu ba a ce ruwa gaba daya halakar da mu Allah ba wani garantin ba halakar da al'ummata da ruwa gaba daya ya ban wancan fatan ya ban wannan tambaya وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانها يتنارك ألا كي يبا كافري دامر ملك الأمة تقبع shi da wannan ruwa da aka ce duk duniya su haɗu kan ada da musulunci ya samar wasu wannan alƙawarin Allah ne ba yanda za a waye gari duniya wannan gaba daya annabi ce har kiyama ta zo a ce wani kafuri ya mulki musulmi gaba daya abin da su in ka mallaki wannan wancan baka mallake su ba shi ne ce inda za a gama duniya gaba daya ba musulmi zama rubu guda gaba daya ya samu suna kan gaskiya suna kan kuma galaba duk abin da za a yi suna nan kan gaskiya kuma babu irin jihar sanar da su kenan wannan Allah ya ban wannan tambaya ya ce wasu alutuhu Allah ya ji ala ba a sahun bayanahun faraddaha alayya ya ce na roƙi Allah kai ya sanya al'umma ta su rika cin junansu wannan aka mai damun tambaya ta cewa ba a bani ta kuma kenan wannan kun sai haƙuri ba yanda aka iya sai yaƙi cikin gida babu magani shi wannan al'umma cikin fitina ta wannan al'umma ta hanya da yake azatar da wannan al'umma yaƙi cikin gida kuma shi Allah mai bada ya ce ba a bashi na roƙon ba a bada kuma ke ya yi gurin dole kenan gurin mu dangana haka Allah yi wanda Allah sai wa tsanana azaba yi musu jarrabawa to ga tiya musu ta wannan hanya ta ɗanɗana yaƙi tsakaninsu yaƙin cikin gida wannan bai magani kurin sai Allah ya ce Allah sauƙi abin mun ta sauƙi kidan ba gaba ɗaya muke Allah da ka sauƙin abin amma bai magani gaba ɗaya yace kenan eh ayyul ayyul bisakum shi'an Allah ya sanya ku kurka kungiya kungiya wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd ya dandana ma wasu kashin wasu ko azabar wasu Allah ce unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun kadiba kaga yanda Allah ke kawo bayani daki daki ne tabbatar muku da kudurar shi shike tasarifin komai a yanda yaso ta kadiba ga yanda muke kawo ayoyi daki daki dalla dalla ba dan komai ba dan mutane su fahimci maganar Allah Allah sa mu cikin masu fahimta وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون نعم الله يتي وكذب به قومك هو الحق أنا ني القرآن متعنك معنى قريش عن تنزامن سنقيتد ونن القرآن wa kazzaba bihi qaumuk mutananka sun ƙaryatar da wannan alqur'ani wa huwa alhaq alhali kuma shine gaskiya ainihin gaskiya kul ka gaya musu lastu alaikum biwakil ni ba wakili bane cewa in tsaya dole sai kun yi imani a'a ni ba wakilin ko bane ba aiki na isarwa magana imani abu ne a hannun Allah wani wala ce ga kullu da haqqun rabbikum wa man sha'a falyumin man sha'a falyakfur wannan kai ga ya musu wani ita ce gaskiya daga wajen Allah ta dage ga mutum wanda ya so ya yi imani wanda ya so ya butulce ma abu ba a hannunka ba yake Allah ya wa kowa tare da shi aikin manzo isarwa ne qul lastu alaikum biwakil kaje kai ku kaman kun tsiya ne ku kibin kaman na siyasa kun kwana kwana qur'a a ba ni ku kawa ba ni ba wakilin kowa bane likullin nabi'in mustaqam wa sawfa ta'lamun kuma dukkan wani abu mai ajali ko wani abu Allah ya tabbata ko ma menene iya da iyaka Allah ya ma komi ajali ko ko ce zaka tana da kashin ta kin za ku yi komi ya kare Allah ya ma komi ajali shi da abun Allah kuma zai tabbata da abun Allah ce za a yi za a yi kenan ni na wannan isar kuma Allah ya shaida komai shi ya ma komai lokaci wa sofa ta'lamun za ku san sakamakon kafirci ko baki na isarwa ce za ku san sakamakon iyawa to ina ga lokaci ya tafi nan zamu tsaya insha Allah sai gobe insha Allah gobe da muke je karatu insha Allah ladi insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته